اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna litinin sa ashirin da biyar ga watan sha biyu shi ne watan zulhijja hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar a wannan masallaci mai albarka masjid abdul umair a ci gaba da rarrafin littafin alfatwar hamawiyya wanda shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn tamiyyat al-harani ثم دمشقي ya rubuta wanda ya rasu hijira tana da shekara 728 har yanzu muna a gaba ta yanda magabata Allah jikinsu da rama suka dinga zargi na ilimin kalam musamman ma manya-manyan jagororin tahiyakin a korewa sufofin Allah shine kama bishirar marisi da kuma mabiyan shi malaikatun malamma urribatul kutubur rumiyya lokacin da aka larabtar da littattafai wanda suke na rumiya da kuma na yunaniya littattafai wanda asalinsu an yi su ne da yaren rumawa da kuma mutanen girin wanda ba su da alaka da larabci ba da larabci ba aka rubuta su asali maguzancin waɗancan mutanen ne kuma sun rubuta da yara da su saboda haka larabawa ba su san me yake kumshe cikin wannan littattafai ba na mulhidanci da kawurci da rashin yarda da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala da rashin tabbatar mu Allah sufofin shi sai aka mai da wannan littattafai daga wancan yaran sai aka larabtar da su to musiba sai ta ƙara girma hakan kuma ya faru a zamanin khalifancin khalifa al-mamun billah bayan rasuwa haruna rashid sai zamanto ammi dan uwan shi ma'ana kana haruna rashid wanda shine yarima mai jiran gado shi ma sai rasu yanzu ya aka naɗa ɗan haruna rashid shine al-ma'mun sai zamanto yana da alaka da bishirul marisi yanda bishirul marisi ya makalkale ya zauna a cikin shi sai ya ba shi shawarar cewa a tarjama waɗancan littattafai zuwa yaren larabci saboda ilimi ya yadu a san wasu abubuwa na ilimi na kirkire-kirkire da wasu abubuwa waɗanda suke na hikimomi wanda wannan hanyar ta hallakar da dama daga mutane daga wanda suke ga su mufakkiruna ne ko kuma masu ɗaukar halaye irin na waɗanda suke yahudu da nasara wanda ya alamu na zahiran min al'ayatu duniya wa ma'an al'afiyatu hum ghafilun irin wannan mataki shine wanda irin su Kamal Mustafa a Tatar yayi a Turkiya wajen raba daula da addini shine kuma kasashe da yawa suka yi amfani da wannan shine da yawa daga marubuta suka ɗauki wannan salo ganin cewa addinin musulunci bai zo ba da kirkire-kirkire kera jirgi kera wane ne kera mene ne ai duk ba a ilimin ba a makarantun musulunci ba ne ake koya wannan sai ba da shawara akan larabtar da su fi hudu limi a asaniya a lokacin shekara ɗari biyu da shekara ɗari ta biyu kenan ƙarni na biyu zarar bala'u sai bala'i ya ƙara faɗi mamar ka shekan fi kulubiyar tsulal tare da abin da shedan ya jefa fi kulubiyar tsulali a zukata na waɗanda suke fasatu ibtida alkaran farko min jinsi ma alƙahu daga irin abin da ya sa fi kulubi ashbahihim a zukatan makamantansu ya so ya so wannan yana daga kenan bala'i wanda ya zamanto ya faɗa da ya girmama samun wannan abin a zamanin khalifa al-amin billah tarjama waɗannan littattafai da kuma jayo su a kasu garuruwa na musulunci shine salahuddin as-safadi yake ce haddathani man asiqu bihi anna shaykh al-islam bin taymiya rawahu Allah ruhahu kana yaqul shaykh al-islam yana cewa ma azunnu anna Allah yaghfal anil ma'mum bana da ta Allah subhanahu wa ta'ala mai gafala ne akan abin da ma'mum ne wala kunta an yuqabilahu ba makawa Allah subhanahu wa ta'ala zai sakauta mai ala ma'atamadahu abin da ya dogara min hadhihi al-umma abin da ya dogara da shi a wannan al'umma min idkhali hadhihi al-ulum al-falsafiyya da ya shigo da ilmin mukannan na falsafa bayan ahliha tsakanin al'umma ta musulmi cutar da al'umma ta musulmi da irin waɗannan akidori wanda suke korewa samuwar Allah subhanahu wata'ala ga baki daya da kuma imani da abubuwa waɗanda suke mafiya saboda haka walamma kana fi hududin mi'a asaniya intasharat hadhihi al-maqala sai wannan magana sai hadu allati allati kana salafu wanda magabata suka zama yusamuna ha maqalat al-jahmiyya suna kiranta da maganganu wanda suke na jahmiyya bisababi bisababi bishr ibn ghiyas al-marisi sababin bishr ibn ghiyas al-marisi wa tabaqatihi da kuma waɗanda suke abokanan shi ɗan tabaka biyu wanda bishir bin ghiyas al-marisi ibn abi karim al-adawi maulahu al-baghdadi al-marisi ana mai alkunya da abu abdullah iya daga wanda suke ulama ul kalam sannan kuma wanda yake dan bid'a zahabi yace unzur yace nazara fil kalami fa ghalaba alayhi ya dinga tsinkaye ce ilmul kalam ya mai rinjaye wa salaka min alwar'i wa taqwa ya fice daga tsoron Allah da tsantseni wa jarrada alqawl bi khalq alquran ya tsantsanta ma magana khalq alquran wa da'a ilayhi ya dinga kiran mutane zuwa qur'ani halitta ne hatta kana ainul jami'a fi asrihi wa alimu har ya zama ma shine abun nunawa cikin jami'a malamin fa ma qasahu ahlul ilmi wa kaffarahu hujja malamai suka ƙi shi wasu ma suka kahurta shi kamar yadda abdullahi bin imam ahmad imam lalakai da kuma imam jarumi duk sun nakalto maganganu na magabata akan kafurta shi kamar sama da magana wajen hamsin talatin na magabata waɗanda suka kafurta bishir bin giyas almarisi sau da haka fa makwata waye wa kafar hujja wa lamidun tijama bin safwan bai riski jihar ba sai dai ya tsinci maganganu na jihar bin safwa zahabi ya kira shi da bishirun sharri saboda irin sharrin da ya zamanto ya yada ya rasu hijira tana da shekara 228 imamu darimi ya mushi raddi shine da littafin da shi imamu darimi ya yi mushi wanda kenan ya rarrabe ya yi dalla-dalla filla-fillan duk yadda ya shimfiɗa kamar yadda za mu shi a gaba. Wa kalamun ayyuma da kuma maganganu na magabata, misir kamar Malik wa Sufyan ibn Uyayna. Imam Malik Sufyan ibn Uyayna sai daga cikin manya-manya malamai waɗanda suke na musulunci wanda zahabi ya ce al-imam ne hafizun talabal ilmi saghira sun yana roye nemi ilimi sannan kuma sahibu sunna wasu da wasu ba'i ma'abucin sunna ne da kuma bin sunna shikenan Sufyan ibn Uyayna ya rasu hijira tana da shekara 198 Allah ya ganshe da rama wa ibn al-Mubarak da kuma Abdullah ibn Mubarak ibn Waddah Abu Abdurrahman al-Hamdali maulahu at-Turki wanda shi ma al-Imam ne al-Hafiz jama'a bain al-ilmi wal jihad wa tijara ya hada tsakanin neman ilimi jihadi kasuwanci yana ciyarwa tare da kyauta yana da littattafai da yawa kuma ya yi bulaguron neman ilimi da kuma bulaguro wanda yake na na bulaguro wanda yake kenan na jihadi ya rasu hijira tana da shekara 181 lokacin da khalifa haruna rashid mutuwar abdullahi ibn mubarak ta cin mushi sai ce ma ta sayyidul ulama yace shugaban malamai ya rasu wa bi yusuf an samu maganganu irin nasu imam abu yusuf wanda suka yi kenan akan shi bishir bin riyab al-marisi abu yusuf shine Yaqub bin Ibrahim bin Habib Habib al-Kufi Abu Yusuf sahib Abi Hanifa wanda yake ra'isul qudha sannan kuma shi aka ware kira da ra'isul qudha mutum ne an ce jawadin safiyan yana da matsar kyauta lokacin da mutuwa ta cin mai yake kullum ma aftaitu bihi duk abin da ne fatawa fa qadara ja'atu anhu la yataraji illa ma wafaqa al-kitaba wa sunnah sai abin da ya dace mu al-qur'ani da kuma sunna shi ya fara yada ilmin muka na al-imam Abu Hanifa shi ya fara yada wannan wa Shafi'i da kuma imam Shafi'i Ahmad wa Ishaq da kuma Ishaq ibn Rawiya shine al-imam Ishaq ibn Ibrahim ibn Waqlan al-Marwazi wanda aka fi sani da Ishaq ibn Rawiya ko kuma Rahawayi wanda lakabi ne kenan na mahaifin shi an kira shi da wannan saboda an aihe shi a hanyar Makka to kuma hanya da farsanci ana ce mata raha wai ma'ana kenan ma'ana shi wajada kenan an same shi a hanya sai sa yake da raha wai kenan raha wai wanda aka aihe shi kenan a hanyar masa wannan da yaran farsanci ne sai daga imma waɗanda suke hufa wanda ya hada zagankanin ilimi fiqh tsantseni imam ahmad yace ta ishaqu indana imamun min a'immatul muslimina yace ishaqu wajen mu limami ne daga limaman musulmi yana cewa ma a barar jisar afkahu min ishaq ba samu wani wanda ya kesaro gada mafi fikihu ba daga ishaq yana cewa la arful ishaq fi dunya nazira a duniya ban san wani wanda yake tsara wanda yake na ishaq ibn rabiya a wata ruwa yake cewa wa in kana yukhalifu la fi ashiya duk da cewa muna samun sabani da shi kan wasu abubuwa amma wannan baya hanawa fadin gaskiya haka kuma malamai na Allah suke sahibu sunna ne wa tibai marucin sunna ne da kuma fin sunna sanin sunna da kuma fin sunna wajen malamai wannan ɗaukaka ce shi yasa za ka gan an ambata malami sai ce sahibu sunna ne da kuma kaza wal fudail ibn iyab da kuma fudail ibn iyab an nakalto maganganu na zargin bishir bin ghiyas al-marisi daga gare shi shi ne fudail ibn iyab ibn mas'ud ibn bishir abu ali al-imam az-zahid al-mujawir baitullah al-haram yana yawan makwabtaka daki Allah da ibada farkon rayuwar shi an ce mutum ne wanda yake kenan ɗan tata da kuma fashi da abubuwa wanda suke marasa kyau da kuma Allah ya rubuta mai kaddara mai istiqama da kuma shari'a saboda haka ana bada misali da shi wajen abin da yake zuhuri da kuma tsantsani ya rasu 177 wa bishir al-hafi da kuma bishir al-hafi shine bishir bin bin al-harith bin abdurrahman bin asa abu nasr al-marwazi alhafi wanda imamu ne al-muhaddith az-zahid an ce ya bibici mutanen zamanin shi wajen tsantseni da kuma gudun duniya farkon laman ilimin shi da yana sahiya kawa ba takalmi saboda tsadar rayuwa da kuma sarauci ya shahara ma da sanin shi yana sahiya kawa ba takalmi shi yasa yake ce bishirul hafi mai sahiya kawa kenan ba takalmi malamai sun yawan ban shi sun ce zuhudu mu'tadilan zuhudin shi matsakaici ne salima min kurafas sufiya shi ya kubuta daga shirma kuwa na sufaye wa batilin da kuma farna sufaye imam ahmad yace ma imam ahmad yace ma ta wallahi wa ma lahu nazirun ya rasu wa ma lahu nazir illa amir bin abdul qais yace lokacin da ya mutu ba shi da tsara ya amir bin abdul qais wa ghairihim fi haula'i da wasu su fi haula'i dangane da zargin ahlul kalami saboda haka kenan an nakalto maganganu da yawa daga waɗannan limaman musulunci fi zamihim wa tadlilihim da kuma yanda aka nakalto maganganun su wajen bayyanar da batan waɗancan mutane shi yasa lokacin da Bishir bin Ghiyas ya rasu duk malamai na sunna suka ki tafiya wani ya je ya mai sallah da yazo suka dinga zargin shi aka dinga aibanta shi me yasa zai wannan sai yace ai abin da na mushi yace ai da na sahi sallar zuwan ba wannan bane na tabe tani Allah bawanka ya zamanto yana inkarin samuwar aljanna ka Allah ka kafa shi yana inkarin azaba kabari Allah ka azabtar da shi yana inkarin gaza Allah ka mushi yana inkarin ganin ka Allah ka hana shi saboda haka yace addu'a da nami a sallar gawa ita ce addu'a da nami saboda magabata ba su daga kafa wajen halartar jana'iza ta mutanen da suke batatu masu fatar da mutane dukkanin waɗanda aka sane su cewa mutane ne munharifai wanda sun yi zama kan da garki akan hanyar gaskiya to laifi ne mai girma ka halarci jana'izarsu ka je ka kare ka gawo su ka musu ko da a ce suna a da'ira ta musulunci dai ka musu addu'a a koyi amma ba a halartar jana'izarsu shi yasa lokacin duk suka zargi wanda ya tsaye daga ciki magabata ba su zama suna yin wannan ba hadhihi tawilatul mawjuda al yawm wannan tawili tawile tawile na kautar da nasi daga ainihin su wanda a yau suke bi aidin nas a hannun mutane misulu aksaru tawilatul lati zakara abubakar ibn furak kamar mafi yawan tawile tawile wanda abubakar ibn furak ya dinga ambata shine muhammad ibn hasan ibn furak abubakar al-ansari al-asbahani ash'ari mutakallimun ya karanta ash'ariyanci a sahanna Hassan al-Bahiri wanda ɗalibi ne na Abul Hassan al-Ash'ari yana da tsananin raddi shi ibn Furak ga wanda suke karamiya ka san kana samun ƴan bid'a kuma masu raddi ga wata firqa zaman mutum yana ma shi'a raddi ba shi yake nuna ma shi ahlus sunna bane akwai sufaye da yawa wanda suke raddi ga sufanci suke raddi ga shi'anci yanzu ka dauki misali kamar Yusuf da Bahani kaga akwai inda yake cewa jahalatu hadhi haula'i hadhihi aljahala min ahli sunna huwa alladhi gharrahum ala taqarub bayn shi'a wa sunna lokacin yana raddi ga shi'a yake cewa jahilcin jama'a ta sunna ma'ana yana nufin bangaren sufai yace shine ya ja su zuwa ga taqarubi tsakankanin su da waɗanda suke shi'a kaga Yusuf na bahani sufi ne wanda yake kuma da babban sufi mai zurfafawa mai aƙida wanda take gurbatacciya amma kaga wannan bai hana shi raddi ga wancan wanda suke shi'a ba to kawai mujarradin sufi ko kuma mai karkatacciya aƙida dan yana ma wasu fantararru raddi ba shi ke nuna ma shi a shi ahlus sunna bane ba saboda biyawa suna rukuwa da irin wannan ya samu wani karkatacce kawai ya zo yana hawamar raddi ga wasu shikenan sai a ce ai dan uwa ne ai a gamu kai dama kana rusa duk ƙarya duk inda take ba ka da bukata wajen rusa ƙarya sai ka haɗu da wani makaryaci ya yi can ya yi nashi taimaka ma ne ce inna ma yansur dina walau bi rajulin fajir ya yi abin da zai kai ma kai naka amma duk lokacin da kuka zo kuka gamu da fantarare kuke neman ku rusa wata ƙarna to kasancewa za ku haifar da fannar da da ma kowa ƙarewa ya bari sai sauki an san matsayin shi an san matsayinka amma zai kun gama gwiwa da shi to jahilai za su ga kenan duka tafarkin kuɗe ce fahimtar kuɗe ce a kan matafiya guda kuke sau da haka mutum ne wanda yake ba a sha'ari sannan mutum ne mai tsananin rabi ga karamiya ana rawaita wasuwa ya a tafidu an na risalata nabi sallallahu in kasa bi motsi yana iya tsakanin cewa manzanci manzala sallallahu ya ya yanki lokacin da annabi sallallahu alaihi ya bar duniya shi yasa ma mahmud Subabin Subaktin ya kashe shi ta hanyar samu shi guba a shekara ta 406 ya samu shi guba ya ce mutu Allah ya hutar da al'umma da wannan ɗinshi yana da rubuce-rubuce da ya yi a kan farna. Fi kitabi a ta'awilat a littafin shi mai suna kitabu ta'awilat wa zakara Abu Abdullahi Muhammad ibn Umar Ar-Razi haka Imam Abu Abdullahi Muhammad ibn Umar Ar-Razi shine Umar bin Hassan abu abdullah wanda aka sani da fakarun razi wanda ya karanci falsafa da fiqh da ilmul kalam kafirut tarhali ne yana da yawan kenan rihila na neman ilimi kuma yana da munazara tattaunawa da dinga mai yawa tare da mu'tazilawa tare da kuma karramiya da wasu kamar yanda yana da alaka mai ƙwari tare da sarakuna da kuma waɗanda suke umara shi yasa zahabi ya siffanta shi da cewa al-allamatul kabiru zul funun كبير الأذكياء والحكماء المصنفين أو نقول يشي وقد بلت منه في تواليفه بلايا وعظائم أن التتفنش بلائي لأبوه ما سكر ما سنبينا وسهر وانهرافات لسهري لكركشوا عن السنة للسنة والله يعفو عنه يشي ألا من قوليه من أفوى فإنه توفي على طريقة حميدة saboda ƙarshen rayuwar fasarar dinin razi kenan an ce ya tuba duka waɗannan abuwa ya bar su wallahu ya tawalla sarai yace amma sirru Allah ne yake shi ita saboda haka mutum ne wanda yake da wannan mazhabin shi shafi'iyya ne bangaren furu'a ash'ari ne bangaren aqida amma ce ya dawo daga aqida zuwa aqida ta salafus salih a ƙarshen rayuwar shi shi fakhruddin razi saboda haka fi kitabi allazi sama samahu ta'sisus taqdis a littafin shi wanda ya kira shi ta'sisus taqdis ya cika shi da tawili akan sifofi da tawili akan dukkanin ababe wannan littafin kenan wanda ya zamanto ya yi shi an ce ya wallafa littafin ga sultan abubakar bin ayyu saboda shi ya nuni akan wannan a farkon littafin ya ce fa'arattu an usuhifahu bi tufa samina wa hadiyya marziya sai ne niyyar in mushi guziri in mushi tsaraba da wata tsaraba wadda take gwaggwaba ta wadda take kakkaura ya ce fa a sahabtuhu bil kitabi bi hadal kitab sai na min tsaraba da wannan littafi ɗin wanda ya yi littafin kenan a bisa wannan tawili na dukkanin sufofi na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma rusa shi yasa shekul islam ibn taymiya sai ya rubuta littafi ya musharraji kenan naqdu ta'fis naqdu ta'fis wanda malamai sun farzanta littafin suka ce littafi ne wanda ya ci kenan ya daddale kuma yana daga littattafai wanda suke kenan tabbatattun littattafai littattafai waɗanda suke masu tsada na shekul islam bin taimiya shine kenan shine kenan naqdu ta'sis ko kuma bayanu talbis jahmiya ko kuma kitabu sunna yana da kenan sunaye waɗanda suke mabambanta duk dai shi wannan littafin shine kenan naqdu ta'sis wa yujadu katiran minha fi kalam khalqina ghayra haula ana samun da yawa daga tawile-tawile a maganganu na waɗanda ba waɗancan manyan ba مثل كما أبي علي الجبائي كما أبو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب بن السلام البصري أبو علي الجبائي sai daga immatul mu'tazila imamun fil kalam wanda ya karɓi wannan ilimi daga Abu Yusuf Yaqub ibn Abdullah al-Basri shi kuma jagora ne na mu'tazilawa a Basra a zamanin shi daga wajen shi ne Abu Hassan al-Ash'ari ya karɓi ilmul kalam bayan rasuwar ma'aihin shi Abu Hassan al-Ash'ari sai ma'aihin shi ta aure Abu Ali al-Jubba'i shi kuma abu alilu jifa'i ba mu zile baba abul hasan al-ash'ari ahlus sunna abul hasan al-ash'ari yana yaro ma'ahin nashiyar sai ta zo da shi agore gida abu alilu jifa'i shi kuma shugaban yan bid'a ne gaje tsanani jagoran yan bid'a sai ga matar ahlus sunna dan bid'a ya aure ta kaga musiba kan musiba musiba kan musiba ka gani saboda haka zai kuma hal an zo da agoran ahlus sunna kaga kenan a daidai ke na an yi abin nan to kaje gabar da abu hassan ashari sai tashi ana sai ya gina shi akan wancan gurɓatacciyar aƙida ta mutazilanci ta mutazilanci abu hassan ashari ya tashi kuma akan ta yi ilimi akan ta yi tumbatsa akan ta yi rubuce-rubuce masu ɗumbin yawa sai kuma daga baya da ke yana yawan tattaunawa da munazara shin tattaunawa da munazarai sai aka ƙalubalance shi ya gaza karewa dan da ya zaman to jagoran da duk inda za a yi wata tattaunawa Abu Aliyu Jibba'i sai tura shi an ba shi ragama an yarda da shi saboda haka yana takura ya sai aka jeho kalubale a gare shi saboda haka wannan sai sa mushi shakka ya hau munbari ya cire alkyabba ce yanda na cire alkyabban nan haka na cire mu'tazilanci daga zuciyata saboda haka ya dawo yarda da wasu daga sifofin kama da kullabiya daga baya kuma shine ya tsarafi ya rabu da dukkanin waɗannan akidodi ya rubuce-rubuce irin su maqalatul islamiyyin irin su al-ibana an usul diyana ya rubuta kenan irin su risala ila al-saghar sai ya rubuta su bayan yin taraji'i din shi wanda suke da daddun ash'ariya da daddun ash'ariya su yawanci sun fi kusa da ahlus sunna saboda da daddun ash'ariya kenan ɗaliban abul hasan al-ash'ari sun fi kusa da wannan amma wanda suka zo na baya-baya su kuma suna kan aƙida ta mu'tazilanci da jahamiyanci saboda haka masu da'awar ash'ariyanci ne yau to su za ka ga cewa suna kan wacce aƙida wanda suke na jahamiya da abin na baya ba na wancan lokacin su ne yawanci wanda suke fi kusa da ahlus sunna amma ne ba su da alaka ya za ka kwatanta ka ce ash'ariya sun su ma ahlus sunna ne ko suna da kusanci da ahlus sunna alhali suna yin tawili alhali duk abubuwan da ka san nuna tabbatar da ululi na Allah subhanahu wata'ala ba su yarda ba sannan kuma suna da aqida cewa alqur'ani ba zancen Allah bane hadithun nafsi ne Allah ne yayi nufin wannan sai kimsa a zuciyar malaika jibril alayhi salam abin da yake so kama Allah subhanahu wata'ala ya niyya cewa ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa al-insana min 'alaq ikra rabbukal akram to wannan abin sai Allah ya kimsa shi a zuciyar malaika jibril amma ba Allah bane ya gaya ma mala'ika Jibril alaihi salam malaka jibril ya karanta da maza suka ce Allah bai zance tare da sauti kenan sai dai hadisin nan to ash'ariya ka gane wannan aqida su akan sa ka gani wanda kuma Abu Hassan al-Ash'ari shi kuma ba kan wannan bai kenan da bambanci da ɗaliban Abu Hassan al-Ash'ari ba da tarajuhi da kuma masu intisabi zuwa ga ash'ariya a yau su wanda suke intisabi zuwa ga ash'ariya a yau ba ash'ariyoyi bane ba su bane ash'aira wanda suke kusantacce ne da ahlus sunna shi Abu Hassan al-Ash'ari akhiran din rayuwar shi kenan ahlus sunna ne su kuma waɗannan kaga ba turbar da yake kai ba shi yasa in ka dauko maqalatul islamin ka dauko al-ibana al-usul diyana in ka karanta sai kaga sun sha bamban da abin da su waɗannan suke kai wannan zai nuna ma kenan ba kan wannan matafiyar ba suke wani karanta
بحمد البخاري عليه هي جميع التعليمات التي ذكرها الشيخ في كتابه الرسالة الدينية على بعض العلماء رد التعليم والسلم الجاهلي وله كلام الحسن في الأشياء وإنما قبلته وإنما قبلت أن أي تعليمات هي أي تعليمات الملك ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه مالك بن سعيد الحساني Na'am, wala yace wa Abdul Jabbar bin Ahmad al-Hamazani da kuma Abdul Jabbar bin Hassan al-Hamazani wanda aka fi sani da Al-Qadi Abdul Jabbar wanda yana daga imma na Mu'tazilawa bangaren furu'a ba Shafi'i ne ya jagoranci alƙalanci a rayi ya rasu hijira tana da shekara 144 wa Abil Husaini al-Basri da kuma Abil Husain al-Basri shi ma shekul mu'tazila ne ne sai makamu mu'tazila wal muhami an zimamihim bi tasanif al kathira wanda yake bada kariya abu sawiya yanzu da littattafai wanda suke masu yawa an ce mutum ne wanda yake fasihun baligan ɗaya daga immatu ilmul kalam ya rasu a bagdad 430 wa abul wafa ibn aqil da kuma abul wafa ibn aqil ibn muhammad ibn aqil al bagdadi abul wafa al hanbali al mutakallim wanda ya karbi ilmul kalam daga Abu ibn al-Walid da kuma Abu al-Qasim ibn Subban ya karkata kuma zuwa ga maganar Mu'tazilawa yana da tawili na sifofin zakin Allah subhanahu wataala Sheikhul Islam yace kana al-Ash'ari aqraba ila mazhab Ahmad wa ahli sunnah min kathir min al-mutaaqidin al-muntasibin ila Ahmad alladhina malu ila ba'd al-kalam al-mu'tazila kabla aqil sai ce kaga kamar Ibn Aqil yana da dan maili zuwa ga kenan aqida wadda take ta ahlus sunna mai mafikin wadancan mutum ne wanda yake zakiyun ne imamun ne wanda yake yayi buruzi a ilmumuka daban-daban mukibban ala ta'wil wa tasni wa ta'lif wa tasni ya kifu akan ta'liful littattafai da kuma sannafa littattafai daban-daban an ce yana da littafi da ya rubuta al-fununu wanda ya kai wajen mujallad 400 ya kai wajen mujallad 400 wanda shi Abu Wafa ibn Aqil ya rubuta wa bi Hamid al-Ghazali da kuma Abu Hamid al-Ghazali Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Qusi wanda ake mai lakabi da Qusi ash-Shafi al-Ghazali wanda ana mai alkunya da Abu Hamid faqihi wanda yake usuli sannan kuma wanda ya dalibta a hannun Abu Ma'ali al-Juwayni a Nisabur jagora ne na madrasatul Nizamiyya ya haka kuma bayan wafatin Imam al-Juwayni ya yi hila zuwa Baghdad ya karanci fiqh da usul da ilmul kalam sannan ya fuskanta zuwa baitul muqaddas ya rayu ya kebance kanshi a lokacin kusan shekaru goma a ƙarshen rayuwar shi kuma sai koma kusa ya gina gida can gurin da kuma makaranta ya kifi akan karantarwa da kuma kenan kulawa da wannan ya yawaita ulama'ul kalam sun zama to sun yawaita a bangaren shi yabo da kuma abin da yake zargi shi yasa sahabi sai sifanta shi da ashekul imamu al-baharu hujjatul islam ujubatul zamani ya ce ana ce abubakar bin arabi ɗalibin shi ya ce shekuna abu hamid balagal falsafa shekuna abu hamid balagal falsafa ya ce malaminmu abu hamid ya haɗi falsafa wa ara da an yi ta'ayya'a ba mustata sai ne ya amayar da ita kuma sai gaza ya haɗi falsafa ya ne amayar da ilimin falsafa sai gaza shi kuma dama ƙarshen kokowa kenan inda abin zai kai ka alqadi iyad ya ce wa shaykh abu amid zul anba ash-shani'a wa tasanif al-azima yace kala ala tariq at-tasawuf ya yi guluwi a tafarkin sufaye wata jarrada li nasri mazhabi kuma ya tsantsanta kawai abu ta taimaka ma mazhabinsu ya zama da'iya a cikin wannan ya wallafa littattafai masu yawa kuma daga wajen shi suke karba abubuwa ya zama to kuma sa'at bi zanun umma da ta al'umma ya munana a gare shi yace wallahu a'lam bi sirri amma Allah dai shi ya san menene ya koyi sannan kuma zahabi yace kad allafa kad allafa ar-rajul yani abu amir fi dhamm al-falsafa wajen zargin falsafa karshe ya rubuta littafin kitabu tahaffusul falasifa wanda ya yayi al'aurar falsafa ya bayyana gurare da dama daga ciki kenan abubuwan da yake ganin gaskiya ne a ciki da wanda yake ga cewa sun dace ma abin da yake daidai sai ce wala kai wala lahu khibratul sunan bai da kwarewa a bisa abin da yake sunna وهرب إليه إدمان النظر في كتاب رسائل إخوان الصفا وأن أبي شيتو ترشي وهو داء مطالب وجرب مرج يشي كما كاغا وأن رسائل إخوان الصفا نفس ابن سينا يشي هو شوتاتي مي وهلا ورقة أزواتي مي هلكاوا وسمو قتال sannan guba ce mai kisa walaula Allah ba Hamid min kibar al-azkiya ba dan yana daga manyan masu kokolwa ba wa khiyarul mukhlisina la khalifa da ya halaka wannan kuma shine hadari ga dalibin ilimin da zai ce bari ya leka kaza ko bari ya ga kaza yanzu na ana zancen irin su Imam Abu Hamid Al-Ghazali ga irin ai abin da falsafa ta musu to me kake tunani ga wanda tun da ya tashi baban shi bai taɓa daukan shi kai shi makarantar addini ba kuma sai ya tashi ya kama bin nan kuma karshe sai ya ce falsafa zai karanta kagani shi tun da ya tashi ba dauke shi ba aka kai shi makaranta aka sanar da shi Allah kawai duniya ce ke sani wani yaran iyayen shi ma yaran kakannin shi ma bai iya ba ya isa abin kumiya a ce yaran kakannin ka ma baka iya shi ba ba abin kumiyan da ya kai wannan ko ba karamin wauta bane kuma ya nuna kai baka da asali ma dan kana da asali ya kamata a ce ka san tushen ka a samu diyanka ka tashe su akan tushen ku amma ce yaren kakannin kawai saboda wata kwarewar banza da wani ka dinga kyama ka ɗauko yaren wasu masu kashi busa tsarki wai shi ne za ka tsare ɗanka a zo abin kumya mutum ya gaza zance wani hanyar zama na tijo sai ka yana muku zance yana muku wani brema waye yana wani soko wani wai dole sai an yi tarjama wai wani dai ya bayyana amma shi fasce wai abin hausa abin ka san da hausa abin abin ban san shi ba yani ake cewa kaza wai bai san abin ba da yaron kaga wannan abin kumya ne eh shi gani yake burgiya ce shi gani yake burgiya ce shi kuma kaga ya nuna shi kawai wani wanda yake shigo ba ne ma to kai dai ba bature bane ba abu da daya kuma kai ka bar naka yaran ka je ka tsara can gurin kai ba nasara ba to ko shi nasaran dariya zai maka tunda kai dai ba nasaran bane ba ka gani kuma ka ki yaran kula abin nan kuma gehe ɗaya sai ka ga irin wannan kuma hallo mu sai ce yana so ai in kai wannan yaran ka je ka je ka mallake na faru su ne za ka dinga ma yare da nasu amma mutanen da kake son ka mallake su wai yaran su ma baka iya ba kaga ai kuskure ne shi yasa ƴan siyasa suna irin wannan da yawa sai ka tare ɗanka ka tura shi ya tashi ka sa shi lakwarkin nasaru za su koya min ya ida ka tura shi ƙasashen nasaru kan wannan ne zai tashi ya zo shi aje kamfai ma hideo ne dinga mushi kamfai ka gani da yawan koyar wannan sai ka gahe turanci ya ka zo ana ta fama mutum yana neman ta fito ko yana neman wannan kuna so ku ji maganganin shi amma yayin magana ba iya to kaga wannan kuskure ne wannan abu tawilat alfaharin ka shine zaman to kenan ka san wannan ka san addinin ka wa bi hamil ghazali wa ghairihim iya bi aini hatta tawilat da ainin da shine tawilin wadancan allazi zakara bi shirul marisi duk irin tawilat wanda mutaakhiruna suke kawowa asali tawilin na waɗancan magabatan tawili na su abu wafa irin na su abu hamilin ghazali duka asalin tawilin su bishirul marisi ne shi kuma bishirul marisi kaga ga asalin ɗalibtarsu ga asalin inda suka samu tushe bishirul marisi sai da ya shekara arba'in ya dakatar da sallah da ibada gaba ɗaya ce yana nazari da ya kwana akan ya ga yaya lamarin a yi gaba ko a yi baya shin hakika ne abin ko kuma ba tsaffasu bane ba sai da ya dan dakata haka zuwa wani lokaci allati zakara fi kitabihi wadda ya ambata shi bi sirrul marisi a littafin shi kitabu tauhid su a wajen waɗanda suke kenan mutakallim ulama'ul kalam in suka kira da cewa kitabu tauhid abinda jahmiya suke nufi da kitabu tauhid shine littafin kore ma Allah waɗancan sifofi din duka baki da ko dai zaman to kenan abin nan korewa wanda yake salbiyan na gabaki ɗaya misali cewa Allah la fawqa wala tahta wala lahu kaza wala lahu kaza ko kuma wanda yake kenan idafiyan wanda yake da idafa misali ka gani wanda za a ce misali a ce lahu yadun laysa ka yadina wa lahu basarun laysa ka basarina misali kenan waɗancan guda uku da aka ambata akan wannan saboda haka su a wajen su in suka ce kitabu tauhid kenan littafin da zai kore ma Allah subhanahu wataala duk waɗancan kaga sabanin kuma mi wajen hada sunna kitabu tauhid kenan in kaji su sun ce kitabu tauhid to ga abin da suke nufi kenan ba irin tauhidi ba namu na tabbatar da waɗancan a tauhidi kenan mi na kore ma Allah subhanahu wata'ala sai kitabi bishil marisi Allah fi zakara fi kitabi wa in kana yujar fi kalami ba'd haula ya raddu ta'wili duk da maganganun waɗannan zaka samu a cikin wasu da akwai raddu ta'wili wa ibtaluhu aidan da kuma fata tawili kuma dai walahum kalamun hasanin fi ashiya'a suna da maganganu masu kyau a wasu abubuwa suna da kenan duk da a cikin littattafan irin su Abu Wafa su Abu Hamid zaka iya samun a cikin su kenan da akwai wasu maganganu waɗanda suke masu kyau da kuma rududu ga waɗansu yanzu kaga ya Abu Hamid an ce yana da littafi as-sahafatul falasifa wanda ya raddi ga falasifa to zaka samu da akwai wasu maganganu masu kyau a nan to amma ka lura da wani abu a nan gurin kaga shagul islam bai mu wasana ba maganganun su ma to ai babu wanda a cikin abubuwan shi babu wanda yake mai kyau in ka ce kuma wai dole zaka kalli mai kyau mutum ba zaka mai raji ba to shi dan ma baka mai raji ba ya karantar da asul kursi kaga ya karantar da asul kursi ka ba ya bin nan kinta ya koya ma Abu Huraira to kaga ba za ce in muka ce duk wani wanda yake fandarare wai za mu tsaya mu kalli in za ka ma mutarradi wai sai ka leka hasana ta nashi wai sai ka yi muwazana tsakanin hasana da sai'a ta nashi a lokacin da kaga hasana abubuwa nashi na wannan ya hirin jaye yanzu ya kyale ya kyale shi ke na barci shi ke na kawai ka amir ka ji muwazana ke sau da haka in kuma ka ga wai gabaki ɗaya babu to wane ne wanda ba za ka samu wannan a tattare shi sai dai kawai inda bambanci yake mutumin da aka sane shi kan sunna da'awar sunna ya ta sunna sai samu zalla wannan wani kuskure ne wani jawabi ya afu kenan nan gurin sai a kalli wani tsari za a bi wajen yi mashi martani ɗin amma ba fa a kyale ba kawai a ce a kyale a za a bi matakai matakai matakai matakai wanda za a yi to da in har aka kyale shi wancan ma sai na shi wancan ma sai na shi to ya za a yi mutane su gane gaskiya kaga ba za su gane ba gaskiya shine bambanci saboda haka kallon a ce wai a yi muwazana lokacin da za a ma wani mubtadi rabbi wannan mas'alar kauli raji babu zance wani ayi muwaza a tsakankanin kaza da kaza ne magabata ba kan wannan abin ba ce bid'a kwaya ɗaya zo misali bid'a su khalqil qur'an ta ga bid'a ɗaya ce amma yaya aka tsayu a kanta aka dinga rasattakarta yanzu sauran waɗanda suka tafi akan bid'a su khalqil qur'an ya nuna maka duk basu da wasu abubuwa na ibadu da wasu kaza kaga magabata ba su wasa kan wannan rashin tabbatar da uluyi ko nuzuli ko kaza kaga wata mas'ala ce guda amma yaya magabata suke ta rubuce-rubuce a kan wannan saboda haka kenan ƙaunin rajihi babu zance a kalli wanda ya ce duk da za ka samu kenan wasu maganganu wadda hun kalamun hasanin fi ashiya suna da maganganu masu kyau fi ashiya fa inna ma bayyantu anna aina ta'wila fi abinda nake bayyana ma ainihin tawilin da suke yi hiya aina ta'wilatul marisi shine ainihin tawilin bishirin marisi tawilin da suke da na bishirin marisi ba bambanci irin wannan abin za ka same shi yanzu misali duk masu cewa Allah yana ko ina da za ta yi shi masu cewa kaza ne bambancinsu da waɗancan yanzu kawai he mu zo wasu sun mutu suna cikin kabari su ne mu biya musu shekara dubu shekara kaza shi wannan amirar da ba komi amma yanzu ga wani yana raye yana hudin tabar gaza da tsiyar da sayi goma wancan kuma yanzu shi sai a kyale shi saboda ana raye kawai arhe asirin juna a tsaye sannan kuma waɗannan rubutun da aka yi ta rubuta ma waɗannan suna raye ne aka yi ta bugawa kuma matsalan bida in aka rena ta yanzu ka ɗauki misali bishir bin riyas almarisi damar da ya samu ta jikin khalifa ma'amun da kusanto shi da shi da siyasar da ya amfani da ita leƙa ga gabar nan da ya yada leka kaga azabar da diyawa suka sha leka kaga tasgaran da ya kawo ma sunna kuma sannan khalifan da yazo bayan shi ya tashi akan nashi alwasiqu billah almusasim yazo shi ma ya tashi akan aqidar shi saboda duka sharrin wane ne bishir bin gayas almarisi shi kadai to in har aka bar fankarare ya samu sarari to farnawa da zai gina ba kaɗan bace ba sannan kuma kale ga irin yadda ya sha fama da ƙoƙarin cewa lalle lalle sai ya ga an kashe imam ahmad allah ya shi da rama ya yi hukunci da wannan ba irin matakan duk da bai bi ba ya dinga ziga mamun ya ce a kashe shi ni na ɗauke ni na ɗau alhakin jinin nashi ya ce ya cancanci kisa a kashe shi ni alhakin jinin ni na ɗauke shi a kashe shi kawai da tsananin kiyayyar sunna aka abin nan to amma abubuwan da ake faɗi na bishir bin qiyas al-marisi a yau waɗanda zaka samu cewa daga in mutul bid'a wanda nasu ya tace na bishir bin qiyas suna da yawa kuma irin wannan sai a ce ba za a yi musu raddi ba to kaga kenan wannan ai abin da koyin in dai har ya zama to ailin tawilin tawilin su ne wai dole ala zalika abin da yake nuna maka cewa nafsun tawilin bishir bin qiyas shine nafsun tawilin da waɗannan suke ar-radd alladhi sannafahu Uthman ibn Sa'id ad-Darimi raddin da Uthman ibn Sa'id ad-Darimi yayi shine Uthman ibn Sa'id ibn Khalid ibn Sa'id ad-Darimi as-Sistani Abu Sa'id al-Imam al-Allama wanda an ce kana qadan fi uyun al-mubtadi'a shi kom tsani a idan yan bid'a Hasan al-Munazara حاضر الحجة أكثر استرهان في طلب الحديث يا ولفا لتتفيد بنا بين الرد المريسي والجهمية رد المريسي والجهمية wanda kenan shekul islam ya yi ishara zuwa gare shi haka kuma ibn qayyim shi ma ya ishara zuwa gare shi shekul islam ya yi ishara zuwa ga lalle ya kamata ya zamanto ɗalibin ilimi ya karanta waɗannan littattafai nashi guda biyu yace ya cancanta ga ɗalibin sunna ya karanta waɗannan so da duk irin waɗannan tawile tawilen nasu zaka ga duk su ne bishiri ya tattara su ya abin nan ɗinsa abin nan su ne wanda sayidu jarumi ya tattara za ka yi mamakin yadda hatsari irin na yau waɗanda suke yi duk gabaki da ya bidu ya ya hallale su ya wuro kuma duk tawilin da su na yau za su yi to za ka samu cewa tawilin da waɗancan suka yi sun gabace kai su bi shirbin da ya kuma sun yi su ma tamakuni da kuma tabbatuwa akan shigohi su sun yi su tamakuni da tabbatuwa ma akan shigohi saboda haka allazi zakaraha fi kalami ba'd ha'ula'i raddu tawil wa ibtaluhu yake sannafahu Uthman ibn Sa'id ad-Darimi alul a'imma al-mashahir ɗaya daga jagorori wanda suke shahararru a zamanin shi saboda haka fi zamanin Bukhari a zamanin Imam al-Bukhari a zamanin Imam al-Bukhari ya rayu shi wannan malami sannafa kitaban ya wallafa littafi saboda ya rasu hijira tana da shekara 280 ya rasu sannafa kitaban Uthman ibn Sa'id ad-Darimi ya wallafa littafi سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب الأمين فيما افترى على الله في التوحيد رد عثمان بن سعيد akan makaryaci wanda yake mai tsaurin kai fi maftara ala ma fi tauhid shi abuwan da ya kirkira ya jingina ma Allah na tauhid su magabata waɗancan la la karama talam ba ba wai wani da an ce ma dan bina makaryaci ba makaryacin bane ba a zo ana so ni ta da a'a ba ai bala da bi ya kamata a ce wane ne ya wai so suke a dinga kamar lallafawa da dinga habawa ne ya kamata ai akar maka nan malam ku ne dai malaman mu ku ne dai malaman mu ya kamata ku wai haka suke so kuma je he daya shi go mu mai sai dinga tumbasa ai mun ga muku dama Allah yana ko ina da kaza haka nan wai suke so ai ya za a ya ce misali mutum ya yi ƙarya ya faɗa biya in an ce makareci ne kuma yanzu shi wanda ya ƙarya ya yi ƙagen baka ga laifin shi ba wanda ya ce makareci ne shi kuma za ka ga laifin shi ko kuma ka ce ya rubuta risala unwanin da ya kamata a tausasa unwanin a kalli kaza bai kamata ba a yi haka bai kamata kaza kaza haka fi min tawila da bi ayaniha ya haka to daga waɗannan tawile tawilan da ainin su an bishirul marisi daga bishir ibn giyas al marisi shi Uthman darimi saboda a zamanin Uthman darimi akwai wani wanda yazo yake karewa kenan bishirul marisi yake ba shi kariya to sai kokarin yin raddi ga shi wannan mai ba da kariya sai gama kenan da shi da duk waɗanci abubuwan wanda sai ruka su duka baki da akwai irin waɗannan wanda an gaya ma imam ahmad bin hanbal irin waɗannan mutanen kamar waqifa wanda zaka ga su a lokacin da ga sai su tsaya a tsakiya su ba can ba su ba can ba wanda suke abin da ya ce to wannan su ne su tafi sha'ir saboda haka sannafa kitaban sama wa raddu Uthman bin Sa'id ala al-Kazib al-Anir fi muftara ala ma fi tawhid akwai inda kuma su ce an tsaya ana tarar daraje an tsaya ana kaza to ayin ba raddan ya za a gane addini ai qur'ani da an fara zaka karanta qur'ani da ake ai duk raddi ne akan yahudi da nasara da kaza duka in ba ai raddi ba ga wadancan ya zaka gane wannan tafarkin shine wanda yake mai kyau ai sai an yi raddin ne sai ka gane wancan bai da kyau an nuna gashi bai da kyau wannan kuma gashi yanda yake akafi min at-tawilat ya kai to tawilat tawila bi ayaniha da ainin tawila tawila an bishirin marisi bi kalamin yaqtadi da magana da take hukunta annal marisi aqadu biha marisi shine yafi kwarewa yafi zaunar waɗannan wa a'lamu kuma marisi shine mafi sani bil manquli da bin naqasawa wal ma'qul da kuma abubuwa na hankalta min haula al mutaakhirina kenan Usman Darimi ya nakalto irin tawilin da Bishir ibn Ziyas ya ringa yi. Yayi raddi ga tawile tawila. Shekul sai ya ce to in ka kalli littafin wannan wanda shi abin nan Usman Darimi ya rubuta. Yace ka kalli tawilin da ya nakalto wanda Bishir ibn Ziyas yake yi. To zaka gane cewa Bishir ibn Ziyas ya yi su kwarewa wajen tawili ya yi su zurfafawa wajen amfani da hankali akan abu. su suna ɗan ɗalibta ce a littattafan nashi ba su ƙware ba abu sau da haka to yanzu in ka rusa bishir bin riyar ka rusa tawilin bishir bin riyar ka rusa duk wani ƙalubalen shi kenan su wannan ƙananan alhakin ba a sassa su shi ne abin da shekul islam ya ce sai nuna ma sannan shi yasa a gurare da yawa sai ke maka ishara zuwa gami muhimmancin wannan littafi na na tsadukin nan saboda kenan yanda Usman Darimi ya ya faffalle abin ya wawware ko ne ya bayyana abin da yake hakika yace min jihati kuma radda Usman ibn Sa'id bi kalami sannan Usman ibn Sa'id ya raddi da zancen da idza qala ahul aqil zakiyu wanda in mai hankali wanda yake mai zakai ma'ana wanda babu sarrai babu ta'assubanci a tare da shi ya leka alima haqiqata ma kana alaihi salaf zai gane haqiqanin abin da salaf suke kai wa tabayyana lahu zuhurul hujja li tariqihi kuma bayyana hujja za ta bayyana gare shi gane cewa tariqatu salafi ita ce tariqar da take da hujja wa zafu hujjati man khalafa zai gane kuma raunin hujjar wanda suka saba ma tafarkin salafus salih thumma idza ra'a al-a'imma sannan thumma idza ra'a al-a'immata a'immatul huda in har jagororin shari'a irin su imam malik ahmad bin hanbal shafi abu hanifa kada ajma'u ala dhammil marisiya in dai har sun hadu a bisa zargin mabiya bishir bin riyas al-marisi in har sun hadu a bisa zargin waɗannan mutane din masu cewa imani at-tasdiqu ne bil qalbi wal lisani jami'al kalim bishir yana yana faɗin khalqul qur'an suna riya cewa Allah subhanahu wata'ala ba shi suna riya ce Allah subhanahu wataala ba shi halici ayyukan bayi ba to in har a'immatul huda sun zargi waɗannan in har a'immatul huda sun zarge su wa aktharuhum kai mafi yawan su ma kaffaruhum sun ma kafirtar da bishir bin qiyas da mabiyan shi aw dallaluhum ko kuma ma a mafi yawan su sun fatar da su in kale ka kaman misali as-sunna na abla bin imam ahmad da irin su khalqu af'alil ibad na imam al-bukhari da raddi na ar-radd ala al-jahmiyya na al-imam ad-darimi da kuma raddu darimi ala bishr al-ghiyas bin ghiyas da sauran littattafan da suka zo a baya zaka ga sun nakalto maganganu daga malamai wanda suke magabata da gaske har da din musul arba akan kafirtar da mabiya bishr bin ghiyas al-marisi akan wannan gurbatacce aqida din tasu وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين to in har kare ka wannan zaka san cewa wannan maganar da take naso wanda take naso fi haula al mutaakhirina a wannan mutanen na karshe kuwa mazhabul marisiya zaka gane cewa mazhabi ne na bishir bin giyas al marisi tabayyana al huda shari'a za ta bayyana liman yurid hidayatan wala hawla wala quwwata illa billah misali in dai har irin su imam malik da sura ayyimma sun haɗu akan cewa mabiya bishir bin riyaz almarisi fasattu ne hallakaku ne kai wasu ma sun kafirtar da su sannan kuma tawilin da bishir bin riyaz yayi shine nafsin da tawilin da waɗannan musafiruna su ma suke yi to in har ka gane wannan abin kenan za ka gane cewa hanyar bishiru shine hanyar waɗancan hukuncin da kama bishiru bin kiyas shine hukuncin da za ka ma waɗancan yanzu kawai sai a zo a ce hallaju an tsire shi misali ibnu arabi an tsire shi kuma sannan ga wasu waɗanda su kuma suke kafi da hallaju da ibnu arabi kuma sai mu ce hanyar su mai kyau ce su sun yarda da wancan mazhabin sun yi duk aqidar da yarda da ita sun yarda da shi to shi kin kin shi ne aka yi ka gani kenan ma dama aqidar su aqidar shi to masafiyar su masafiyar shi masafiyar su hukuncin da aka mai shine hukuncin su ma'ana kuma batattu ne fandararru ne ba kan daidai suke ba so da shi ma limamin kenan ba kan daidai bai ke kaga inda sallar limami ta bashi ya zama to limami bai da sallah to kuma ya ku kuma sako mamu ka gani to limamin naku bai da alwala to kaga ka gani saboda haka liman yare da hidayata wala haula wala quwwata illa billah wal fatwa kuma wannan tsiyar ta subur shirbin riyas al-marisi ita ce ta dora ta ja na baya bayan suka dinga kaiwa gaba ta korewa samuwar Allah gabaki daya duk irin su ibnu arabi su wannan kan wannan duka wannan abin da aka shimfida shi ya ja wannan abin shi ya share ma guda su sufiya hanya duk suka halaka duk wancan sharrin da su bishir suka kafa wal fatwa yace al fatwa al hamawiyya inna la ta'tamil al basd fi hadha al bab la ta'tamil al basd fi hadha al bab ba za ta iya daukan fadadawa ba a wannan babi din na bayyanar da waɗanda suka batar da bishir da ambata sunayensu da kaza da kaza da kaza wayanna ma nushiru isharatan yace zamu maka ishara ila mabadi'il umur zuwa ga muna ma ishara ne a cikin fatawar hamawiyya ila mabadi'il umur mu nuna ma kaza ga asalin shi kaza ga tushen shi kaza ga tushen shi kaza ga shi wal aqilu yasiru fa yanzu mai hankali sai ya tahi akan wannan tamban da aka diga mushi sai kuma ya duba shi wa kalamu salaf fi hadha al bab yace maganan magabata wannan babin mawjudun saman ya ce fi kutubin kafira alittattafai masu yawa la yamkinu bai yiwa la yamkin an nazkura huna anan ba zai ba mu ambata illa qalilan min sai littattafai kadan daga ciki misal kamar kitabin sunan lillahi littafin sunan lillahi hibatullahi hasan ibn mansur ar-razi asawri al-lalaka'i abul abul qasim wanda yake a shafi'i mazhab kenan wanda yana daga mafi shaharar malaman shahar isfirayini ɗaya ne daga cikin wanda suke kenan malamai shi yana da littafi isa da ahlus sunna wal jama'a ɗaya ne daga kundaye waɗanda suke sun kumshi sunna da rumbun tsumin sunna wanda duk wanda yake ahlus sunna bai kamata ce iri-irin wannan littattafai bai zamanto ya dinga karanta su ba littafi ne wanda marubucin ya wallafa masailul aqida wa manhaj ahlus sunna wal jama'a ala tariqat ahlul hadith tare da ruwaya da bayyana komi dalla dalla karka ga itsala din asani din da zai kawo maka a'a kasancewa al-isnadu min ad-din walau al-isnadu la qala man sha'a man sha'a al-aqida dole ku zaman to bil afani wal ibana li ibn battah da kuma littafi al-ibana na ibn battah shine abu abdullah ubaydullah ibn muhammad ibn battah wanda aksara kirhana fi talab al-ilm yana bibita uzla ma rutin ibada da zuhudu hanbali ne bangaren furu'a abu faraja abdurrahman ibn jawzi yace kana law hasan wasirin min al-ilmi wal ibada yana da ilmi da ibada ibn bakka wa sunna li abi zar al-harawi da kuma littafin sunna na abu zar al-harawi shine abdullah ibn ahmad al-ansari al-harawi al-maliki al-furu bangaren furu'a ba maliki ne al-ash'ari fil usuli wajen tauhidi kuma ash'ari ne أخذ علم الكلام عن القاضي أبي بكر الصيب كان لا قدر كبيرا من الزهد والورع والسخاء ذهبي يتي هو الذي كان ببغداد يناظر عن أهل السنة وطريقة الحديث بالجدل والبرهان وبحضرة رؤوس المعتزلة سيما من يمن يمعتزلة ودرافضة القدرية سوهدو ألوكة السيازو أدنغا مقابلة أما أنا لمؤاخذات كما يندى أكامبتا والأصول لأبي عمر السلمانكي السلمانكي متمم السلمانكي يعني شيني الطلمانكي شيني أبو عمر أحمد بن محمد بن المؤثر الأندلسي الطلمانكي نسبة كينا مدينة الطلمانكا yana daga malaman malikiya sannan kuma imam ne wanda yake mutaqinan an ce istafadat al-andalus min ilmihi kathira mutanen nan sun karu da ilmin mukan shi wanda suke masu yawa saboda haka mutum ne wanda aka ce sai fanne mujarradan ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah qami allahum zayuran ala shari'a shadidan fi zatillah a bangaren Allah yana da tsananta wa kalami abi umar bin abdul barri akwai maganganu na ibn abdul barri ɗaya daga cikin manya manyan malamai al-qurtubi al-maliki wanda yake hasizul maghrib an ce imaman ne aliman suke cewa ba dan shi ba da mazhaba ta malikiya ta mutu kamar yadda kenan ɗaya daga cikin abin da yake faɗi aliman da sunna wacce ba masanin sunna da kuma ittiba'i zahabi yace kana fi usuli diyana ala mazhabi salaf lam yadkhul fi ilmi al-kalam shi bai shiga ba cikin ilmin kalam kenan a ibnu abdul bari wal asma wa sifat lil bayhaqi da kuma kitab al asma wa sifat na imam al bayhaqi wanda yana daga manya manyan kenan malamai waɗanda suke na hakim sannan kuma mutum ne wanda yake ya tattara da ababe waɗanda suke masu yawa wa qabla zalika as-sunna lit tabarani kafin nan kuma akwai kitabu sunna na abul qasim at-tabarani wanda yake ce ne sarihu sunna nisba zuwa ga tabariya nisba zuwa ga tabariya mutum ne wanda yake yayin hila zuwa ga neman ilimi wanda yake na hadisi zabi yace al-imam al-hafiz at-thiqa ar-dahan al-jawwab muhaddith al-islam saboda haka kenan yana daga cikin wanda suke rubutu wali abi sheikh al-asbahani sai kuma abu sheikh al-asbahani imam al-asbahani wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai sahibu sunna wasu ba'i ya yi balaguro jiya don neman ilimi wa bara fi ilmin tafsiri da biya ce kana abu shek min al'ulama al'amilina sahibu sunnatin wasu ba'i wanda yake ma'abucin sunna da bin sunna duk da littattafan shi akwai hadisan da da dama za ka gabas inganta ba irin rubuce-rubucen shi wani abi abdullah ibn manda haka abu abdullah ibn manda za a biya ce walam alam ahadan kana au sa'arihi la sallinu ban san wanda ya yi ibn manda ba yawan bulaguran neman ilimi wala kasara hadisa minhu ma al hifz wal itqan balaga anna iddata shuyukhu alfan wa sab'umiya shekha an ce malaman shi wajen malami 1700 wanda ibn manda ya karatu wajen ka gani wajen dubu da abin nan ka ga abin ba kadan ba to yanzu ka tattaro ma malaman da suke yana adadin ai ba ka samu ba wani abi ahmad al-afsar al-asbahani a cewa ka tattaro wannan malami 1700 bakwai ayan nawa ga da yake wa qawla zalika as-sunna lil khallal kafin nan kuma akwai as-sunna lil khallal din da wani kazo ma an kazo da lissafi zai ce ban yi shi ba kaga shi ta zai wa ban yi shi ba kaga kaga ce kana son ka ce ka tarra malamin da malamin wanda zai karanta ya bayyana ma yawa kaza yake an gama ka da yake ka gani haka yake gari amma cewa 1700 wani zan zai ce kai ban yi shi ba wanda dai ka je wani tsoron kawai wa qabla zalika sunna lil khallal kafin nan kuma akwai sunna lil khallal shine abubakar muhammad ibn yazid shaykhul hanabila al khallal nisba zuwa ga baitul khall yana sai da banegir ka gani yana sai da banegir ya karbe ilimi daga diyawa daga daliban imam ahmad yayi dalibta a hannun abubakar al-maruzi yayi balaguro zuwa ga garuruwa daban-daban dan ya tattara mas'aloli na imam ahmad shi yasa ibnu nasiruddin yace huwa rahalu wasu ulilmi shadidul isra bil athari yana da matsanancin yakula kan wannan wa tauhid ibn quzaima da kuma kitabu tauhid na ibn quzaima wanda ya rubuta shi shi ma da rusa wadancan wanda su suna kiran shi kitabu shir wa karama abul abbas ibn surayd saboda kitabu tauhid din ibn quzaima yin shi dan tabbatar da sifofin Allah subhanahu wataala da kuma nuna cewa babu imani ga wanda bai tabbatar da sifofin Allah subhanahu wataala ba to su wajen jahamiya in zaka yi tabbatar da sifata na Allah subhanahu wataala to kuma su wajen su kai mushriki saboda kenan ka ce Allah yana da sifa kaza kuma sifar halittun shi wasu yana da sifa kaza to su a wajen su ce sai suke cewa littafin kitabu shirk su kuma kitabu tauhidi nasu na tawili ne da korewa da abin da su kuma shi ne tauhidi a wajen wa kalami abin abbas ibn quraish da kuma maganganu na abin abbas ibn quraish war raddu ala jahmiya da kuma ar raddu ala jahmiya na uthman al-jarimi wanda amma da jama'ati an samu jama'a da yawa waɗanda suka rubuta littattafai ar raddu ala jahmiya misali ar raddu ala jahmiya na imam ahmad ibn hanbal ar raddu ala jahmiya na ibn abi hatim ar-razi ar raddu ala jahmiya na imam al-bukhari ar raddu ala jahmiya na ibn manda الرد على الجامية أنا الدارمي الرد على الجامية أنا ابن قتيبة دك ثم جهمية سوى سو جهمية جام بن صفوان شيني رأس الجريمة مطيعش كجانا رأس الجريمة شيني رأس الجريمة سوى دك يدك شيني سوى تصف الله duk ya abin nan kinta to shi yasa duka ake fama kenan aka rusa asali kaga far'i ba a zancen shi to shi yasa duk magabata sai suke tsayin wannan yanzu ka dauki misali waɗannan littattafan da ake zanci dukkin su sun yi shekara duk ba wai ba zan wa izala ba ne eh ba da izala ba ce ta zo dukkin su sun yi shekara dubu da aka rubuta su kaga dai imam ahmad ibn hanbali kowa zai imam ahmad ibn hanbali ya san imam shafi'i ya san kaza to su ne suka rubuta waɗannan littattafan diga kuma suka nuna cewa lalle wanda za su ce Allah yana ko ina wannan aqida aqidan asalin ta ga inda ta samu asali aqida ce wadda ba a santa ba sai lokacin daga bakin jahan bin safwan aka kita su bishir bin giyas al-marisi wanda ya kwankwalo daga wasu daga ɗaliban jahan bin safwan jahan bin safwan kuma daga wancan ja'ad bin dirham ja'ad bin dirham kuma daga wancan aban aban kuma daga wancan qalut qalut kuma dan amin labid bin al-asam al-yahudi kaga asalin gashi na sai kuma daga wancan mutana kenan falasifa wanda suke na Yunan ko kuma wancan wanda suke na India ko kuma Yahudi da Nasara to kaje daga tushe inda aka samu kenan akida kaga batta da alaka da musulunci asalinta daga maguza daga Yahudi da Nasara ne sai kuma wanda su basu yarda ma akwai Allah shi yasa waɗannan malaman yanda suka rubuta ma littafin alwala da sallah da azumi da zakka kuma hinka ce wannan zaka karba amma ba san gaya ma Allah ba yanzu kawai ka yarda ka ce kawai ni shi kenan hambaliyu furu'an ko kuma mazhaban amma kuma ashari itikadin ko jami'u ko kaza ya za a yarda da wancan karamai abin kuma ka yarda da wancan gabaki ɗaya tushen sanin Allah subhanahu wataala wa qabla zalika as-sunna li Abdullah ibn Ahmad kafin nan sai kuma as-sunna na Imam Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal shine Abu Abdurrahman Abdullahi ibn Imam Ahmad ibn Hanbal da Shafi bait ilmi ya rayu a gida na ilimi gurin baban shi ya tashi a hannun baban shi ya ji hadisi wajen baban shi ya zaman to yana da ruwayoyi masu yawa daga ma'ayin shi Khatib al-Baghdadi yace kana sika sabtan fahama yace mutum ne wanda yake yana da kwarewa tabbatacce a babe wanda yake na hadisi sannan kuskuren da zaka zo su suke kokarin su fada su jefa kan kenan a sunna na Abdullahi ibn Imam Ahmad wannan kitabu sunna na imam abdullahi bin imam ahmad yanda ya rubuta kitabu sunna haka kaga irin sunna na nakai irin suran malamai duka an yi rubuce rubuce kitabu sunna kitabu sunna za ka samu wajen littafi 250 wanda duk aka rubuta su akan wani to su wanda suke masu cewa su ash'ariya ne a yau wanda kaga ai ba wai hakikanin ash'ariyoyin bane ba za ka samu cewa a ka'ida suna zagin waɗannan ba za ka taɓa gani ba suna mutunta abdullahi ibn imam ahmad ibn kuzaima duk waɗannan malaman da sun yi shekara dubu cikin ƙasa za ka ga suna zage su suna gamzo su suna aibar su suna cin mutuncin su duk za ka ga wannan wannan ke to haka ɗalibansu su ma yau za ka ga duk su ma kan wannan abin su in ka ji wanda yake yaban waɗannan shi bai san kan abin ba amma wanda suka sahi suka leƙa suka gani to su sun san kan abin sai su dinga aibanta kuma wani abin da zaka lura su yanzu bangaren mukhtalaful hadith tawil mukhtalaful hadith su ma bangaren su suna da amma su me nasu duk waɗannan littattafan hadisai da suka zo akan sifat to sai su dinga tawilin sai su dinga tawilin waɗannan hadisai to su a wajen su sune tawil mukhtalaful hadith akwai na na ce mai mai faro ta zaka ganshi wani haka haka dai dan wani abin nan yana abin nan to shi wannan yaushe ne ya fito na ce a saki yana kira ga gwamna ya saki Abdul Jabbar ya kamata ya saka wa samu Abdul Jabbar abinda Abdul Jabbar ya mushi ya goyi da bayan gwamnatin shi ya goyi da bayan kaza ya kamata ya ya sake shi yana kira yanda ya maido musu sarki da ya kamata da sarki da abin nan a sake shi saboda duk wannan abubuwa sharri ne aka mushi ba daidai bane kaza ne aka yi wahabiyawa ne kuma wannan hadisan ma duk sun bibiye su wahabiya ne saboda barnar da take cikin bukari take cikin kaza take cikin kaza dole wannan hadisa a duk da kai to me yasa ake hudu wannan magana asali asali su asali su wanda suke masu akida ta jahiliya masu ashariyanci da kullabiyanci mu'awwila mu'aqqila zaka ga su a wajen su dama zancen bukhari da muslim da kaza in kaga me bi bai san ba me asalin mutane shi amma su a asali duk wannan littattafanci littattafai ne na shirkiya to da ai kaga imam al-bukhari yayin kitabu tauhid karshe su kuma a tauhid wajen su a shirka ne kanura to ka kai mamaki dan kaji suna zagin bukari in ko gaga suna yaba irin su bukari ka lura menene ya jayo yanzu duniyar musulmi gabaki ɗaya sun yarda da su bukari muslim kaza duk musulmin kirki ya yarda da waɗannan yanzu suka huto suna aibanta wannan wa zai tsora gaba ɗaya dai husuru su addinin gabaki ɗayan shi ba wanda zai tsora to yanzu sai su yi dabara sai su ringa nuna ma mutane amma a asali yadda malaman su suke zagin waɗancan suke kafirtar da su su ma haka to wanda suka ɗan leƙa suka leƙa suka gano shine kuma su ne sai su ɓalle sai su dinga faɗi sannan sannan sai ka ga sai shine irin za mu jabbar inda suka leƙa suka leƙa suka sun kayo sai suka ga ba wata hanya face duk su rusa waɗancan to yanzu irin su mai ɓaro su abul fatahin nan duka dami sai suka haɗu suka yi rugun aka ake ma abu jabbar rabbi su ba san ba abu su ba san duka ɗan juma ne da ɗan juma wasu ɗaya ubansa ɗaya abin da ya hallaka ya hallaka shi shine zai hallaka su ba su da bambanci su da shi bambancin su kawai bangaren kenan ɗariƙa shi wannan kuma waɗansu duka waɗa ne na cikin gida ba matsala ba ce kai sufi ne ni sufi ne dole magamami a ci sunna saboda sun zo sun ce duk ba fere da ɗariƙun wannan ba ka gani ya ce to alhali kuma ɗariƙar tijjaniya ma ta hanyar shek abdulkadir ne aka same ta shek abdulkadir shi ne kenan ya kama hannu da hannu ya bashi daga manzala ya gama shi da manzala sassalam kuma nan tara sai ya bashi hannu da hannu ya bashi wa tijjani ɗariƙar tijjani ka ga kenan asali yake sai nuna wannan ɓangaren duka tushen su ɗaya ne amma wahabiya ne suka yi ƙoƙarin a rirrihe shi saboda hadisan da suke cikin bukari da musulun da kaza ka gane to yanzu kenan tun da waɗancan wannan ƙin wahabiya ne suka tafi a kai suka yi shiga suka huta aka kulle shi saboda wannan hadisan kenan a huddo shi su ma sun yarda akwai ɓanna a cikin wannan hadisan dole a yi tawilin yahudawa kuma sun sa wasu wannan to kaga shi ma me yahudi shi ma wannan magana ce yahudi to duk ɗinsu shi ne mahangarsu in ma ka ga wani ko dai wanda bai sani ba kaga ɗaya go ko kuma wanda yake mai mudahana munafiki ne ya laika ya tsinkayo ya gani sai kuma yake kokoyewa yake kaza shi kuma dama tahiyar ba dai bace ba kai kana da itiqadin Allah ubangiji kai yana sama saboda cikin Qur'ani Allah ya faɗi kana da itiqadin Allah subhanahu wataala yana da sifofi waɗanda suke na kamala su kuma duk wannan sifofin ba su yarda da su ba sannan ma masu da'awar ash'ariyanci masu aqida ta kullabiya su hutumin su gaya ma mutane su ba su yarda ba Qur'ani kalamun lahi ne su a wajen su hadisin nafsi ne ai kaga ba su rarrabe ma mutane zare da abawa a dunkulayen su sai su abin nan to mafahumin su ma da mafahumin mu kan Qur'ani ya sha bamba yanda mu muke fahimtar menene Qur'ani su da fahimtar su ba dai ba haka ba dai bane ba me ya shayo wannan mafi yawa zaka ga muna da matsalan karatu mafi yawa muna da matsalan karatu duniya duk ana da wannan mafi yawa musamman karatu na aqida musamman karatu na aqida muna da matsala wannan ko musamman ma karanta littattafan magabata yanzu waɗannan duk littattafan da Sheikhul Islam yake faɗi kale ka kaga yace kadan ne daga ciki yanzu zamanin su Sheikhul Islam babu injin buga littafi zamanin yanzu wannan wannan naqazu abin Sa'id ibn Uthman ala dashir mariti yanzu wannan littafin misali a lokacin Sheikhul Islam ka san ta hanyar da ya same shi yayi ya same shi to amma mu kuma yanzu ha kaga kawai tura za ka yi shi kenan gashi zai akwai ma amma shi ka san yadda ya samu inji ya buga kwafi wajen dubu nawa a ƙasa kaza masar an buga ina ne an buga mada ba aka sa ta buga misali to in wancan lokacin ne su ya suke samar da waɗannan littattafa ka saurara duniyar babu jirgi babu mota babu kaza amma ji yadda suka kakkaranta waɗannan abubuwa to amma mu kuma yau sai in ce zan yi magana kan sunna kuma duk waɗannan ban karanta ba waɗanda abubuwan ban san ya zan yi magana kan abin da ban san shi ba kun lura ya zan dinga magana kan abin da ban san shi ba ba zan iya kare shi ba to duk lokacin da aka waye gari kuma ahlu sunna zai yi kokarin ya kare sunna ba tare da ya san sunna ba barnar da za ta biyo ba sai ta bi gyara wannan ya jayi sai suka haɗin gwiwa da su mai faro da su abul fatahi suwa ko saboda a rusa wani abu jabbar to ku da abu jabbar akwai kakannin shi kuna rusa su in barnar shi waye bai santa ba ai ba shi ba ne ba mafarin da ahalus suna suke rusa barna kullum ma ahalus suna rusa barna suke kawai ɗaya ne daga wanda ya huto da wasa sura shi rusa shi kuma kai buƙatar sai an gama gwiwa da wani mafarnaci a ce kuma a rusa shi to ya kaga musibar ya ya biyo baya kaga yanzu ya suka dawo ga baki dai suka ce ma mun gane wahabiya ne suka gama baki dan saboda dan uwanmu in aka bari mu ma ɗaya bayan ɗayan mu duka za su bi ga baki ɗayan mu sai an gama da mu sharrin wahabiyawa ne kaza kaza ka ɗauki misali dan Allah in ba ma shirme ba ma ina alaka ma tsakanin wannan da wannan wai sharrin wahabiya ne suka yi kaza suka yi wani ne wa qabla zalika sunna li abdullahi wa sunna li abi bakr ibn al-asram da kuma kitabu sunna na abubakar ibn al-asram wanda ɗalibin imamu ahmadu ibn hanbali ne saboda haka mai rawaito kuma mazhabubin shi wa sunna li hanbali da kuma sunna ta hanbali shi kuma hanbalu kenan shine abu ali hanbalu ibn isaq ibn hanbal ash-shaybani shi dan ammin imamu ahmad ne kuma ɗalibin imamu ahmad ne shi hanbalu ka gani ya ji musnad daga imamu ahmad gabaki ɗin shi yana da matsaloli kuma akan wannan yana da littafi da ya rubuta akan alfitan da kuma almihina na Imam Ahmad kaga dan dan uwan Imam Ahmad ibn Hanbal in ka jan ce Hanbal ya ka dauka kamar baban Imam Ahmad ne in ka jan ce Hanbal kenan to yana ruwaya daga Imam Ahmad kaga ne yana ruwaya qala Hanbal hadathani Ahmad kaza kaza yana ruwaya daga gare shi walil maru walil maruzi sannan kuma haka al-maruzi Abubakar ibn Amr ibn Hajjaj al-maruzi wanda yake abokin imam dalibin imam Ahmad bin Hanbal nisba ne zuwa ga Marwa kenan eh abin nan Zahabi yace kana imaman fi sunna shadid al-istiba lahu jalala azima fi Baghdad yana da matsayi mai girma wali Abi Dawud as-Sijistani imam Abu Dawud as-Sijistani shi ma yana da wannan wali ibn Abi Shayba ibn Abi Shayba shi ma yana da littafi da ya rubuta kan sunna wa sunna li Abi Bakr ibn Abi Asim وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري شيما لما إمام البخاري وكتاب أفعال خلق أفعال العباد يقوم كتاب أفعال خلق أفعال العباد لإمام أبي عبد الله نا عبد الله بن البخاري كذا أبي عبد الله البخاري إمام البخاري ne daga shi rubuta shi kuma duk wanda ne ta safa alhamdulillah duk yawancin su matabu'ain wa kitabu sunnah ar-radd 'ala al-jahmiyya da arraddu ala jami'a al-Uthman ibn Sa'id ad-Darin wa kalamu Abdul Aziz al-Makki sahibu Haida da kuma maganganu na Abdul Aziz al-Makki wanda ɗaya ne shi ma bashafe wanda yake qalilul hadisi ne ana mai laqabi da al-ghul ana mai laqabi da al-ghul fatalwa saboda an ce halitta shi yana da muni halitta shi an ce yana da muni munazara ta gama shi da shi da Bishr ibn Iyas al-Marisi an dinga muqabala ana tantauna da bishiru yana kurewa fir raddi alal jahmiya wa kalamu nu'aym bin hammad al-khuzai da kuma gangana hammad bin nu'aym al-khuzai shi ma waɗannan duka kenan suna daga to bari mu ga sautin da wa kalamu imam ahmad bin hanbal wa ishaq bin rawiya wa yahya bin yahya an-nisaburi amsalih wa qabla haula abdullah bin mubarak kafin su abdullah bin mubarak wanda ma ibn qayyim yace shine abin da ya zabarar da ibn kuzaima ya rubuta kitabut tafsir ibn kuzaima malami imam al-bukhari maganganun abdullah ibn mubarak da ya abza tabbatar da uluwi shi ya zabarar da ibn kuzaima ya rubuta kitabut tauhid nashi wa misali mu ashiya kathira da kuma ababe waɗanda suke masu dimbin yawa saboda haka waɗannan littattafai ne wanda manya-manyan malamai suka rubuta su duk akan sunna da bayyana sunna da tabbatar da sifofin zatin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah tabbatar ma kanshi cikin Qur'ani da sunna wannan kuma shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar shine ya karantar da sahabbai suka karantar da tabi'ai su kuma suka sanya a cikin littattafai dan bayyana ma al'umma menene sifofin ubangijin da ya halicce su wanda suka dace a jingina ma zatin Allah babu yanda za a yi kace ka san Allah ko ba tare ka tabbatar da sifofin Allah ba to da babu mai ganin zatin Allah kenan sifofin da Allah ya tabbatar wa kai su ne za su sanya za su ke nuna sanin ka ga Allah subhanahu wataala su kuma da suka kore waɗancan sifofin shi yasa irin su ibnu arabi su hallaji suka ce ma suke kore ma samuwar Allah gaba ki da abin da muka wadi daidai Allah ya tsara mu kuskura Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وحبك يا رب العالمين اللهم انصر إن آخرتنا في الأمور كلها وزنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك